na kawarwa malam wanda baya bukata a yi wani dogon gabatarwa malam bulbari haka zaun zamu bara cikin yarda allah ya zo ya mara darsi a wannan guri kuma gashi allah mabarkar suke azukam da zauwar shi a wannan lokaci kuma ka sanya wannan guri daga cikin guraren da za a yi daura domin karantar da juna da haka muna fatan allah mabarkar sarki ya bamu ikon saurari na basira ya kuma amfana da mu da yake lokaci ya tafi abin gudu za mu daga malam na mai insha Allah muna fatan Allah ɗaukin sarki ya sa mu tsaya mu nutsu mu saurari abin da za mu samu daga wajen malam kuma na fatan Allah ya sa mu aiki da shi muna fatan da shi kuma shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركم أهدوا يمتي نرن سبدو كوران أسبر mun yi alkawari za a gabatar da karatu a wannan masallaci da yake unguwar tawara da ne ko? ya da kwandagi ok a unguwar ya da kwandagi da yake nan a cikin garin da magaram ko zandar a jamhuriyar nijar wanda bara da allah ya kaddari muka samu zuwa an samu gabatar da karatu a wannan masallacin kuma yau ma ga shi allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ganin damarsa da yardarsa ya ba mu iko muka haɗu domin gabatar da darasi tsakanin sallar magriba da sallar isha su muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to idan muka duba an ɗauko wani maudu'i daga cikin maudu'ai wanda yake maudu'i ne mai muhimmanci ga al'ummar musulmi a yau kuma ilimi ne wanda yake da fa'idodi masu yawa ƙarƙashinsa domin yana faɗakar da ɗalibin ilimi kuma ya sa ɗalibin ilimi ya goge wajen fahimtar nasoshi domin muskilolin da muke fama da su wani lokacin ɗaliban ilimi ne ba su fahimci nasoshi ba suke ganin cewa kuma fahimtar su ita ce daidai ita ce addini wanda shi yasa kake ganin duk wanda ya iya larabci yana ganin kawai ya isa yi magana game da shari'a to don haka wannan ilimin sunansa ilmi na al-maqasid ash-shar'iyya wato manufofi na shari'a wato sanin manufa yana taimaka maka ka san alƙiblar da zaka kama yanzu idan aka buɗe fati baka san manufofin wannan fatin baka shiga to shi ke nan fakai ka zan babu domin baka san idan za a ba idan aka zo aka ce ga wata kungiya ya kamata ka san manufofin wannan kungiyar da ka shiga ka lume ciki kuma baka san idan za a ba idan ka zo shiga ka iske mota za a sai da kai bakin tasha ai ya kamata ka san wannan motar idan za ta ji idan ta dace da inda za ka je sai ka shiga to amma misali idan ya zama to kawai kai shiga kai baka san manufofin ba to kawai ana jaye da kai kamar yadda ake jaye da makahu gara ma makahu tun da shi mai jan shi ya san inda za a shi ma ya san inda za a shi to wannan maudu'i na al-maqasid ash-shar'iyya mun fara karatunsa ne a gidan rediyo na amfani muka tattauna akan ilmul maqasid wa alaqatuhu bi inzal al-qur'an al-karim sannan muka yi wannan maudu'i a gidan rediyo na liberté ilmul maqasid wa alaqatuhu bit tauhid sannan a masallaci na juma'a na kanya ko muka yi ilmul maqasid wa alaqatuhu bid da'wati ila Allah ta'ala a yau wannan maudu'in si za mu dora a kansa don maudu'i ne mai faɗi mai muhimmanci don haka za mu tattauna a kan ilmul makasid wa alaƙatuhu bi aslin min usulin fiqhi wa huwa saddu zara'i' an gani ko wato ilmi na makasid shar'iyya da alaƙa shi da wata matsala wadda ake kira saddu zara'i' duk da yake malamai sun yi saɓani a kanta amma matsala ce wadda malamai suke cewa ba ita matsala aka yi saɓani kanta ba gaba ɗaya asalinta amma wajen amfani da ita ne aka samu saɓani muna fahimtar wannan da kyau to don haka a yanzu za mu tattauna akan bi ake nuhi da almakasin a shar'iyya a takaice abu na biyu nau'uka na makasit kamar yadda malamai suka rarraba su abu na uku za mu tattauna akan hanyoyin da ake bi a gano al-makasit sannan kuma abu na hudu za mu ba da misalai na ilmul makasit da alakarsa da wannan matsala ta saddu al-zara'i fi shari'atul islamiyya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya al-maqasid jam'i ne na al-maqsad in an ka ce maksad ya samo asali ne daga fi'ili na kasada shi ne kasada ya ko ya kasdan sai a ce alkasidu shi ne ni shi ne ismul fa'il almaksud shi ne ismul maf'ul wanda ba haushi ya ɗauko shi sai ce baka fahimci makasudi na ba kasdan shi ne nufi to kalima wannan tana da ma'anoni sun kai ma'ana ma'anoninta suna da yawa amma tana da ma'anoni kamar da malamai suke cewa sun kai ma'ana guda tara da suka fi fitowa a fili a sarari amma za mu faɗi waɗansu daga cikinsu ba sai mun faɗe su gaba ɗaya ba kalima ta alƙasdu malamai suka ce tana nufin asahlu alƙaribu abinda yake mai sauƙi kuma kusa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu at-tauba yake cewa law kana aradan qariban وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة كاغا سفرا قريبا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا أي سهلا قريبا sannan kalima ta alƙasdu wani lokacin tana zuwa da ma'ana istiqama istiqamatu tariq Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ala Allah qasdu sabili wa minha ja'id sannan kuma kalima ta alƙasdu wani lokacin tana nufin attawassutu waqsid fi mashika wahdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamid sannan kalima ta alƙasdu wani lokacin tana nufin al'ammu ya an ka ce al'ammu da alhamza aka yi mata fatha yana nufin manufa an gane ko in an ce al'ummu ana nufin mahaifiya in an ka ce al'immu ana nufin mahaifiya amma in ka ce al'ammu ana nufin mi ana nufin manufa mun gane wannan da kyau sannan kalima ta alƙasdu a wani lokaci tana nufin alƙat'u ko alkasru in ka ce ƙasattul uda ai ƙata'atuhu na yanke ko na karya ici wannan su ne ma'anoni da take ɗauka kaɗan daga cikinsu wannan abin da ya samu ke faɗar wannan ba a yin karatu ba a san kan mi za a yi magana ba na biyu idan kalima tana ɗaukan ma'anoni kai ɗalibin ilmi idan ka ji wani malami ya fassara kalima saɓanin abin da ka sani ba gaugawa za ka yi ka ce wannan abin kuskure ba ne ka koma ka san wannan kalimar ma'ana nawa take ɗauka kafin ka ce an yi kuskure tun da kalima tana ɗaukar ma'ana biyar shidda bakwai takwas tara goma an faɗi ɗaya wanda baka san shi ba ka ce ba haka nan bane an bincika kuma akwai wannan ma'anar ya za ka yi ash-shar'iyya ta samo asali daga ash-shar'u ash-shar'u aslinta ash-shari'a shine at-tariqu al-wadih al-bayyin hanya wadda take bayyananna kuma al-wadih an gane ko hanya bayyananna shi yasa ma Allah ya kira wannan shari'a shari'a don shari'a ce bayyana take babu wani shakka a cikin ta Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin to kalima ta shari'a tana nufin almashra'a in ji su almashra'a kuma shine almakan alladhi yasqi nasu mawashiyahum wuri ne wanda ake shayar da dabbobi ko ko hanyar da ake bi a je a shayar da dabbobi duka ana kiran su wato ash-shari'a to idan an ka ce al-maqasid jam'i ne na al-maqsad kalima ta maf'al a larabci tana ɗaukan ma'ana uku a karin kanta zatinta in an ka ce al-maqsad yana nufin wurin da aka nufata in an ka ce al-maqsad yana nufin lokacin da aka nufaci wani abu in aka ce al-maqsad wani lokacin yana nufin nufata da kanta yin aikin kenan to nan al-maqasid ma'anan masdar za mu bashi manufofi domin yin manufar ake nufi ba lokacin yin ba ba kuma wurin da za a yi ba الشرعية منفوفي نشرع rashin gane manufar shari'a yana sa kaka abka cikin kuskure domin wani lokacin abinda yake ba ɗalibai ilmi wahala za su karanta nassi aya ce hadisi ne tabbas sun fahimci ne ma'anar nassin amma ba su fahimci manufar nassin ba fassara aya daban sanin manufar aya daban akwai ayar da kafin ka fassara ta sai ka nemo waɗansu ayoyi da za su taimaka ma a gane manufarta akwai ayar da an gane ku ko hadisin da kafin ka fassara shi sai ka nemo waɗansu ayoyi sai ka nemo ko waɗansu hadisai ko sai ka gama da ayoyi da hadisai sannan ka fahimci menene manufar wannan hadisin ban sani ko muna fahimta ba don haka kuskure ne kawai ka zo ka iske aya ka fassara larabcinta ka ce an kai ƙarshe kuskure ne ka ɗauko hadisi ka fassara larabcinta ka fassara larabcinsa ka ce an kai ƙarshe wannan kuskure domin nassi yana yi wa akwai bambanci tsakanin annassu da almas'ala ina son ɗaliban ilimi su fahimci wannan da kyau annassu daban almas'alatu daban nassi daban mas'ala daban mas'ala guda wani lokacin tana bukatar nassi ya kai arba'in kenan dan ka karanta nassin ka fassara shi sauran abin da yake bukata na bayani in baka kawo su ba to baka fahimci nassin da kyau ba mun ji wannan da kyau to wannan shine abin da zamu tattauna akan shi akan al-maqasid ash-shar'iyya idan muka zo a matsala ta biyu shin me ake nuhi da makasin wannan matsala ce ta farko tun da muna bayanin shi ne a lugha a shari'a me ake nufi da al-maqasid shine suke kira istilahan za ku ji malamai suna kiran lughatan wa istilahan to kalima ta istilahan kuma ina so in ja hankalin dalibi in ka ji an ce istilahan ba ma'ana guda gare ta idan ana karatun tafsiri in aka ce istilahan ana nufin wajen malaman tafsiri idan ana karatun hadisi in an ka ce istilahan ana nufin wajen malaman hadisi idan aka ce istilahan ana karatun fiqhu ana nufin wajen malaman fiqhu in aka ce istilahan ana karatun qira'at ana nufin wajen malaman ilmul qira'at kenan ita kalima ta istilahan tana nufin a ilimin da ake karatu a ciki kakka zo kullum ga ce istilahan ka ce a wajen kaza a wani littafi ne an gane ko ko a ce inda istilahil mufassirin kaga an fassara inda istilahil muhaddithin inda istilahil fuqaha inda istilahil inda al-usuliyin tuna an fassara istilahan inda inda inda sai fassara wajen wa ake nufi mun ji wannan da kyau sai suka ce ɗaya daga cikin ta'rifat abinda ake nufi da al-maqasid sun ka ce al-hikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahihi li tahqiqi ubudiyatihi wa islahi al-ibad fil ma'ashi wal ma'ad ya ka tambaye ka me ake nufi da usulul fiqh al-maqasid ash-shar'iyya sai ka ce abinda ake nufi da su al-hikam jam'i ne da hikma hikmomi allati aradaha Allah waɗanda Allah yake nufi min awamirihi daga umarnin da yayi wa dawahihi da hannun da yayi domin duk umarnin da Allah yayi akwai hikima karkashin sa me yasa Allah ce ayi kaza wa dawahihi duk hannun da Allah yayi akwai hikima karkashin sa ko hikimomi zamu ce sannan kuma me yasa Allah yayi wannan umarnin li tahqiq ubudiyyati don a tabbatar da bauta ga Allah domin Allah shi yake da halitta kuma shi yake da mi shi yake da umarni ala lahul khalqu wal amr Allah shi yayi halitta kuma shi ke bada umarni amma Allah ba zai yi halitta ba kuma ne bada umarni kidan yayi tarayya da Allah kamar yadda malamai suke cewa mu fahimci wannan wa islahil ibad kuma waɗannan al'amuran da Allah ya umarni da su ko yayi hani don saboda a inganta al'amarin bayi duk umarnin da Allah yayi duk hanin da Allah yayi ku sani amfanin wannan abin ba zai dawo ma Allah ba don haka in Allah ce a yi sallah in ka yi sallah ba Allah ka amfana da wannan sallah ba kanka ka amfana don kai ka samu aljanna idan Allah ce kada a yi zina in kai yi zina baka cutar da Allah da komai ba don saboda akwai wata jahannam ko ka bi ko baka bi ba ga Allah inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin mun fahimci wannan ayoyi da dama suna nuna Allah ya wadatu ga bayansa in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil-'alamin وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين don ka kafirce kaka sa tsammanin ka cutar da Allah da wani abu in ka yi ibada sakamakon ta gare ka zai dawo in baka yi ibada ba sakamakon gare ka zai zo kenan da an ka ce li tahqiqi ubudiyyati dan a tabbatar da ubudiyya ga Allah kuma wa islahil ibad dan a inganta al'amuran bayi fil ma'ashi a nan duniya rayuwar mutane ba za ta taba ingantawa mutukan ba da musulunci ba duk wanda zai kama wata tiyori ya kama wani tsari ya kama wani wane ne duk ƙarshe in aka bi aka yi haƙuri za a gane hayaniya ce da shirme dalili kuma yau ƙasashen da ake ganin sun fi kowaɗanne ƙasashe ci gaba a duniya a tsari na ƙere-ƙere da al'amuran duniya amerika turai rasha china haka ne kuma haka ba to waɗannan ƙasashen sai a ce ai sun ci gaba sai mu ce to eh sun ci gaba amma akwai bayani wani irin ci gaba kasan ci gaba kala biyu ne akwai at-taqaddum al-hissi al-maddi al-ali akwai at-taqaddum المعنوي الديني العقلي الشرعي الأخلاقي تقدم الحسي سنتي gaba ta fuskar kere-kere suna kera motoci suna kera jirage suna technology suna da technology suna da university university manya-manyan university a nan mun yarda akwai su a america akwai su a faransa akwai su a rasha ba ma shakka kan wannan amma akwai at-taqaddumu dini al-akhlaqi ci gaba na addini da kuma na ɗabi'a ta gari to sai mu zo mu auna a ƙasar Amerika wadda ake ganin ta ci gaba ana ganin ta babbar ƙasa abin koyi ga waɗanda suke ɗaukar ta abin koyi sun shar'anta ma kansu ƙato bari mu yi hausa da amfani da hausa ƙaton ƙaddara ya auri ƙaton ƙaddara mace ta auri mace a shekarun baya wani tsoho a kasar amerika yana da shekara 89 in bambanta ba aka daura masa aure da wani tsoho mai shekara 87 suka je aka daura musu aure suka rungumi juna tsoho mai shekara 89 ya auri tsoho mai shekara 87 yanzu waɗannan ƙasashen su ne abin koyi gare ka ya kai ɗan boko wayayye yanzu waɗanga tsinannun albarka kake son mu yi koyi da su waɗannan wannan ba zai yiwa ba a ƙasashensu idan mutum ya mutu za a rabon gado muna Allah ya ce namiji a bashi biyu mace a bata nawa ɗaya yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayayn sai tura suka ce a ai duk ɗai ne ya'ya ne na mutum guda da mace da namiji duka araba a basu daidai ko ba haka nan bane muka ce musu a'a wannan shari'a ce ta Allah sai suka ce a'a ai ya kamata logic ma wai abinda hankali ma ya yarda da shi shine araba a basu daidai wadida muka ce musu mu tsarin mu idan aka ba namijin miliyon ɗaya aka ba mace jaka ɗari biyar gado ko ba shi bane to sai za a aure idan za a yi aure namijin zai yi aure mace za ta yi aure an gane ko namiji shi zai kai sadaki ko mace za ta kai sadaki zai kai sadaki kaga sai kai jaka 500 to kaddarta ba aurensa gaba ɗaya ya kashe jaka 500 mu tsaya bakin nan to ita ko wannan za ta yi aure kuma ta samu wanda zai aure ta ita za ta kai sadaki ko kai mata za a yi cikin su wanne ne fi samun sauki ita saboda ita sai ta ɗora yanzu akan 500 nata to amma mu aji akan at-taslimul jadali ba wai abin haka yake ba mun yadda da kuskure ne shari'ar musulunci a'a mu daukan musu su a tunanin su a ba namiji kaso biyu a ba mace guda kuskure ne ko to mun daukan musu to a ku kuma turawa a shari'ar ku mutum zai iya tattara dukiyarsa gaba ɗaya kaf sai ya ce ya bar makari sai mutum ya mutu babban biloniya ya bar kuɗi sun kai miliyar dola ko da aka zuwa 'ya'yan shi su taho suna share hanya 'ya'yansa fa na ciki ko da aka zuwa sai a ce baku da komai kodala lafiya sai a ce ha ya bar testaman wasiya a ɗauki kuɗinsa a ba kare ko kuma a ba kyanwa ko musa kuma shi kenan daga nan sai su ja da baya sai a kira kamfanin da ke kula da karnuka ko kamfanin da ke kula da kyanwa ko musa ko mage ba su hausa da kuke amfani da ita ba sai a je sai a ɗauki waɗannan kuɗin sai a kai ta mage a rinka ba ta abinci mai kyau ana kula da ita tana da dokto kuɗin suna tafiya radda kuɗi suka ƙare sai kamfani ya gaya wa juji an gane ko juji bari mu ci juji tun da haka suke cewa kuɗin sun ƙare sai a ɗauko mage a yadda ta sama hanya yanzu wannan shi zai koya mana rabon gado haba jama'a wani irin tunani ne gare mu don haka mu yanzu abinda muke so ga masu da'awa a ɗauko nasu a ɗauko namu a auna a gani shin cikinmu wane ne yake da akan daidai kan dukka zo ka ce a musulunci ya ce aika na to mun ji to su turani sun ka ce tun da su ka yarda da su to yanzu da nasu da namu wane ne daidai mu musulunci ya ce a aure mace ɗaya biyu uku hudu kun ce wannan dabbanci ne bin shawa ne ko ba haka nan bane to ku kuma a taku shari'a ku turawa ƙato ya armi ƙato shin da wanda ya yarda namiji ya kwanta da mace da wanda ya yarda ƙato shi kwanta da ƙato cikin su wani ne addabba namiji ya kwanta da ɗa namiji shine dabbanci ko namiji ya aure mace kaga auren mace ai bai zan aibi ba amma namiji ya auri namiji ko namiji ko mace ta auri mace ko mutum ya auri kariya ko kariya ta auri namiji ko namiji ya auri rogo ko rogo ya auri mace a yau na'urar da namiji za ta kwanciya da ɗa namiji shi na hara ma hadihi tafaha Allah ya gudu tsari to almuhimmu dai abinda nake son in ce a nan ita shari'a ta Allah babu kuskure cikinta ita shari'a ta Allah tana ɗauke da hikimomi amma wanda bai fahimta ba ya yi ƙoƙari ya ga malamai su yi masa bayani kada ka sa tsammanin don kaga a zahiri abu ya ci karo da hankalinka a'a hankalinka ba komai ba ne gaban ilimin Allah ko da ka yi boko ko da ka yi ni da lokacin da ka fara ganin cewa shari'a ta yi kuskure to daga nan iliminka ya samu matsala mun ji wannan da kyau wa islahil ibad fil ma'ashi a nan duniya wal ma'ad da kuma lahira musulunci alaƙarka da Allah ba ta tsaya nan duniya ba in ka yi mai kyau za ka samu mi za ka samu aljanna kuma idan ka yi mai kyau ka yi imani ka yi aiki na gari Allah zai inganta ma rayuwarka a nan duniya ko sabu cewa aka yi a'a in kana duniya in ka bi Allah za ka sha wahala amma in ka kai lahira za ka ji daɗi ƙarya ne in ka bi Allah Allah zai baka daɗi duniya da lahira in kai ƙibin Allah za ka sha wahala duniya da lahira kuma ga dalili na gabka sa tsammani an ce su fir'auna ba su bi Allah ba daɗi sun kaji mm daɗin su fir'auna ɗan kaɗan ne su fir'auna sun ci wuya a duniya sun gabo ne ga hujjata Allah ya ce walaƙad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ya ce kuma fa arsalna alaihim tufana والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات التي ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون كاجي فرعون da yammasu yammasu sai yammanci da cewa shi abin bauta ne bayan ya ce ya ayyuhal mala'u ma alim ma alimtu lakum min ilahin ghayri ya mace da wannan magana fir'aun ya yammanci da cewa shi ya mahi Allah don fir'aun ba cewa ma ya yi Allah ƙarshe fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la al'a'la sighatu tafdil ce shine ubangijin ubangijin nai top oga cikin ubangijin nai amma duk ƙarya ga fir'auna yayi sai gashi ya ce wa Musa ud'u lana rabbak bima ahida bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il dan haka waɗanda ga tunane an amka bi Allah wuya za a sha'i wallahi dan baka san bala'in da turawa suke ciki ba shi yasa kake gani kana cikin bala'i idan ka kalli ƙasar Ukraine ko Ukraine ka ga bala'in da suke ciki ka kalli ƙasar ko kai ƙasar cikin aljanna kake kai da kanka idan ka kalli yakin da turawa suke yi da duki da suke halakawa da irin bala'in da suke ciki na rashin natsuwa wallahi tallahi ka kasan cikin sauki kake shi yasa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kishi kuma waɗanda suka yi imani sune kafirai Allah ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa in ka bi Allah nan duniya Allah zai jarrabe ka in kana da imani ko milada ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair kulluhu إن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله kenan shi mumini bai da matsala yanzu ku dibi yadda turawa suke da kuɗi yadda suka haɗa arzikinmu amma sun fi mu tsoron talauci bature da biliyan biyu da mata ɗaya da ɗa biyu ko uku amma yana tsoron talauci ɗan afirka da mata hudu ɗa talatin da shida ko bai da jika ɗari biyar ko bai tsoron talauci in ba imani ba mai kisa wannan sai imani to ya kamata mu fahimci wannan da kyau kar a zo a yi taimuna ƙarya a ce suna cikin jin daɗi wallahi ƙarya ake yi wahalar da suke yi ta duniya da ka ganta kai ba za ka iya ta Allah ya mana sani to wa islahil ibad fil ma'ashi wal ma'ad sannan kuma inganta al'amarin bayi fil ma'ash a nan duniya wal ma'ad da kuma tashin alkiyama musulunci idan ka yi imani za ka samu ingantattar rayuwa ami a ranar tashin alkiyama ka samu aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su idan muka zo a mas'ala ta gaba yanzu mun kare da bayanin ta'arifi na wato al-maqasid ash-shar'iyya sai mu zo zuwa ga mas'alar mu ta gaba shine cewa matsalar mu ta gaba bayan mun yi tarifin al-maqasid shar'iyya matsalar mu ta gaba wanda zamu zo akan ta sai abinda ya shafi saddu zara'i an gane ko saddu a kaifiyatu ta'arruf ya zamu yi mu gane maqsad na shari'a tunda nan ba wani abu ne mai muhimmanci maqasidul shar'iyya kala biyu ne akwai al-maqasidul amma akwai al-maqasid al-khassa al-maqasidul amma sune waɗanda shari'a ta zo da su a dunkule guda shida ne waɗansu malamai suna kiransu ad-daruriyat waɗansu malamai suna kiransu al-jawahir waɗansu malamai suna kiransu المقاصد المقاصد الست guda shidda ne hifdhul din hifdhul nafs hifdhul aql hifdhul mal hifdhul nasab hifdhul ird waɗanda su ne abinda shari'a take cewa a kula da su a jumlace a kiyaye addini a kiyaye rayuka a kiyaye dukiya a kiyaye hankula a kiyaye dangantaka ta haihuwa sannan a kiyaye mu a kiyaye mutunci shi ne al'ird idan aka kiyaye waɗannan guda shida duk ƙasar da aka kiyaye su za a zauna lafiya waɗannan makasid ana kiran su al-makasid al'amma ba kan su za mu magana ba za mu zo zuwa ga ƙashimi na biyu shi ne al-makasid almi al-khasa na keɓance kowane babi na shari'a akwai al-makasid al-khasa tahtahu in ka zo maqasid akwai maqasidus sala akwai maqasiduz zaka akwai maqasidul hajj akwai maqasidus sawm an gane ko in ka zo a cikin mu'amalat kowani albay'u maqasidus shar'iyya fil buyu' المعاملات أكوي مقاصد الشرعية في المعاملات مقاصد الشرعية في أحكام الأسرة مقاصد الشرعية في أحكام القضاء مقاصد الشرعية في قاسنا دي سنة دي واحد ما سنة كون فهمت ولا بقى waɗannan nau'ukan su kenan kina akwai al-maqasid al-amma akwai al-maqasid al-khassa sai kayfiyatu ta'arruf ala al-maqasid ya za mu yi magaro su tunda mun ce ai akwai maqasid ya an ka ce akwai abu ai ya kamata a sai da iya a kai gare shi sai malamai suka ce to akwai hanyoyi guda uku manya idan ka bi su za ka kai ga sanin ilm na al-maqasid ko za ka kai ga al-maqasid hanya ta farko wanda za ka kai ga sanin al-maqasid kamar yadda malamai suke cewa shine wato annas annas nassi yazo yayi bayani yace an umurce ku da kaza ko an hane ku da kaza to idan an ka ce Allah yayi umurni da abu me Allah yake nufi Allah yana nufin mu aikata ko yana so mu aikata idan aka ce Allah ya hane mu kuma ana nufin Allah yana nufin mi mu daina ko kuma aka ce a'a amrun mubah kenan wannan kamar da malamai suke cewa ya dullu wato ala al-ibaha ala tawsi'a fil fi muriddin ana an yalwata mana domin addini ba a gina shi ba akan tsanani an gina shi ne akan mi akan sauki abu na biyu wanda ake gane maqsad na shari'a shine malamai suka ce ana bin at-ta'lilat ya an ce at-ta'lilat shine yadda shari'a ta bayyana illan wani abu ya an ka ce akwai illa ko akwai asbab ko akwai ahdaf ko akwai aghrab ina fata ana fahimta ta ko akwai ghaya al-ghaya allati min ajliha shuri'at kaza ko al-hikma allati min ajliha shuri'a kaza ko kuma al-hadaf alladhi min ajlihi shuri'a kaza ko al-gharad alladhi min ajlihi shuri'a kaza ko al-illa allati min ajliha shuri'a kaza to nan ma zaka yi istinbatin al-maqasid ash-shar'iyya abu na uku sai abin da suke kira al-istiqra al-istiqra shine bin diddigi bin diddigi ma'ana hankali yana iya gane wani abu idan aka ce abu an zo ana nemansa a masallacin nan sai muka duba gabas ba mu samu abin nan ba muka duba yamma babu shi muka duba kudu babu shi muka duba arewa babu shi muka duba ƙasa babu shi muka duba sama babu shi akwai shi masallacin nan babu al-istiqra kenan shine bin diddigi ma'ana sai ka bi duk fuskokin abin sai ka duba ka gani shin akwai alkhairi cikinsa ko ba shi istiqra akwai sab akwai khas matsaloli ne na usulul fiqh ba mu da lokacin da zamu kawo su amma muna dan yi ma ƴan uwa bayani saboda dalibin ilimi kada ya ci karo da waɗannan mustalahat kin gobe bai ba su abin da ake nufi da su ba in muka zo zuwa ga saddu zara'i karkashin sa akwai mas'ala guda uku shin me ake nufi da saddu zara'i lughatan wasilahan sannan menene hujja ta shi saddu zara'i' sannan kuma ya zamu bada misalai a karkashin sa da alaƙarsa da ilmul maqasid shar'iyya saddu zara'i' in mun ka dibi ta'rifin sa a lugha a yaren larabci saddu da sinun ne intabih ana cewa saddu ana cewa suddu Allah ce waja'alna min bayni aydihim saddan a wata kira'a suddan ka wani ce ya zuba yadda sani ba wa min khalfihim saddan ko suddan ko ba aka nan bane to dan haka saddu tana nufin ighlaqul khalal shine a tushe inda wata wato wani tasgaruci ko ta barna wa irdamu salm irdam alhamza ra'un dalun alifun alhamza kenan mimun irdam as-salm salm sa'un lamun mim as-salm shine al-kasru abinda ya kari to sai a zo in akwai wani abu wata ƴar kafa wanda banda take shigowa sai ayi irdam radmu shine wato a tushe ta mun gane ko ar-radmu ya zo a cikin alqur'ani cikin kissa ta zulqarnain ko ba ka dan bane yawa to anan abinda kalmar take nufi saddu toshewa to azzara'a da zalun ne jam'i ne na azzari'a azzari'a kuma ita ce alwasila hanya ko at-tariqa al-musilatu ila shay hanya da za ta isar da kai zuwa ga wani abu to in an kace saddu zara'i' an gane ko kenan saddul wasa'il wa turuq allati tuaddi ila al-fasad a toshe hanyoyi da kafofi waɗanda ɓanna za ta shigo mun ji wannan da kyau to sai a shar'ance mi ake da saddun zara'a in muka duba tsakanin malaman luha da malaman shari'a nan babu wani ma'ana bambanci mai yawa ɗai daga cikin malamai na fiqhu da ake kira al'imamu al-karafi yake cewa abinda ake nuhi da saddun zara'a hasmu madati wasa'ilil fasad daf'an laha hasmu asalin hasmu da haƙarami da sinun da mimun shine hasmu an gane ko shine yankewar madatu wasa'ilil fasad hanyoyin da barna za ta shigo in aka yanke su ai ba za su shigo ba yace daf'an laha don a tunkuɗe wannan bannar mun ji wannan da kyau akwai wani malami ana kiransa imamu shatibi imamu shatibi ba mai shatibiya ba ta ilmul qira'at imamu shatibi mai almuwafaqat da al-i'tisam an gane ko malami ne na shari'a shi ko yake cewa cikin littafin sa al-i'tisam abinda ake nufi da saddu dhara'i' man'ul ja'iz li'annahu yu'addi ko li'annahu yajru ila ghayri al-ja'iz a hana abin da yake halatta ne saboda zai kai mutum ga abkawa cikin haramun kaga wannan karatu karatu ne mai zaman kansa ga abu halat amma in an ka bar shi zai kai ga haram sai a hana shi ba duk ɗalibin ilimi da fahimci wannan ba sai ce a Allah ya riga ya halatta mu don haka ba mai daba ko ba haka nan bane za mu zo mu ba da misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma bai ce kada a yi zina ba sai Allah ya ce mi wala ta ƙarabu zina Allah bai ce kada a yi zina ba cewa kada a kusanci zina kada a kusanci zina ba ɗai yake da kada a yi zina ba saboda kusantar zina daban yin zina daban to tun da an san ɗan adam shawa idan tun rinjaye shi zai mi zai abka cikin haramun to sai aka hana mai hanyar da ba zai kai ga wancan dan kasan wani shi in ya ji malamai sun faɗi ka'ida tun da shi dan qur'ani yulu na bai da hadisi ba sai ta a mu alqur'ani da muka da shi to qur'anin ma haka ce wala taqrabu zina Allah bai ce wala taznu ba mun ji wannan daga cikin dalilai na biyu Allah subhanahu wata'ala a cikin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nur Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku bi hanyoyin shaitan a haka muke fasarawa ko in muka duba a ƙira'ata ibn amir ash-shami an gane ko ta ibnu kasir awwalan ibnu kasir yana da ruwatu guda biyu akwai bazzi akwai kumbul to imamul bazzi shi yana da fuska guda biyu sannan kuma akwai imamu ibnu amir sannan akwai hafs akwai alkisa'i imamul kisa'i da imamu abu ja'far da imamu yaqub su sun ka karanta la tattabi'u khutuwati shaytan sai a yi ma da musani damma sauran ƙura sun karanta la ta tabi'u khotowati khoto sai suka yi mata sukuni to kaga in ba wanda san ilmul qira'at ba bai sanya akai ba shin da ma an ka karanta ko da sukuni shi dai ya biyo ya wuce fat amma imamul bazzi shi yana karantawa da sukuni kuma yana karantawa damma almuhimmu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku wanda kuka yi imani kada ku bi hanyoyin shaytan haka malamai suke fassarawa cewa kada a bi hanyoyin shaidan ba kuskure ba ne an ba fassarar ba ta fito ba irin yadda ya kamata hutuwa jam'i ne na hutuwa hutuwa kuma shi ne taki haɓa ya hutu ya taka ya taka ya yi zambiya zambiya zambiya zambiya mun gada wannan da kyau to shaidan ba zai zo ya batar da kai rana ɗaya ba kakkusa tsammanin akwai mutumin da za a zo mai a ce mai kai zo ga kafirci zai shiga to shi dai idan zai batar da kai ka karanta wani littafi sunansa talbisu iblis na ibn al-jawzi kana nan kana nan kana karatu kana ibada sai shi din ya ce maka ai na filfilin nan ba sai ka wahalar da kanka ba addinin nan yawa gare shi sai ga mutum ya rage na filfili yana nan yana yi yana yi yana yi sai shi din ya zo ya ce mai to ai na filfilin da ka bar su ma da ya fi sauki ka ba rayuwar ka lahiya ai an ce ranar tashin alkiyama akwai mutumin da zai zo da bitaqa la ilaha illallah ta rinjaye komi da komi ya shiga aljanna to ai kai kana da kana sallah kana komi na filfili nan bar su da ka bar na filfili sai zo cikin farillai cewa ka haba sun yi yawa ka dan rage inna allaha ghafurur rahim ghafurur rahim to ina damun ka in ka bar sallah kuma sai ce ma izaman ka musulmi ai kai nigerian na ko ba ka sallah uwarka nigerian ta ubanka nigerian don haka ci na fadi problem yasa wata suka ɗaukar kwanje da sallah wata uku akwai masu ɗaukar na shekara guda ana nan ana nan sai shaɗe ce kai ko ka bar sallah baka da matsala kai baka kashe kowa ba wani suna can ya kashe mutum dubu wani ya kashe dubu biyu kai ko ko ko saniya baka kashe ba ko kyashi baka kashe aka da wata matsala yanzu kiyama to haka shi dan zai bi ya badda ka shine khutuwat ta mataki mataki shi yasa kuke ganin hatta da malamai idan ana son a kware su sai an bi wannan hanya idan malami yana da alaka da mai kuɗi ko mai mulki to ba zai samu iko akan sa ba lokaci ɗaya amma abinda za a yi sai a yi ma akramaka Allahu gida idan aka yi ma akramaka Allahu gida in yana da makaranta sai a gina mai ita idan aka gina mai ita sai a saba malam AC in aka samu malam AC sai a mai manya-manyan riguna sannan a sa malam ya rinka cin abinci mai kyau jikin shira walƙiya sai an tabbatar da yanzu kan mallan rayuwar shi tana da ta yanzu ba ɗaya bane ya daina cin rogo ya daina cin bakan miya ya saba da jin daɗi sai a bijiro da fatawa da ba ta abin nan ba ce to aka makallahu ga abin da muke so ce ai haramun ne a ce ba aka rakalla ai mu ba son mu kai a ce mana haramun ba a dai dan san yadda za a yi ko a ce musu halal ko a ce musu makruhi na in ya ce a'a a ce an za mu hoyanke dan harkokin nan fa daga malam ya ce to dai ad-darura tutbihu al-mahdura shikenan saboda da kana cikin rayuwarka mustaqima yanzu an canza ma rayuwa to kamu ne haka ne turawa suke yi su kama duk mutumin suke kamawa haka masu kuɗi suke yi ma mutum idan yana tare da su wani lokacin sai su barka su baka kuɗi ka rage su kyale ka su baka kuɗi ka rage su ba sai sun bari an shekara ɗaya yanzu sai a nuna maka to yanzu duk bannan da ka yi ga ta mun santa ko ka bi mu ko mu karya ka khutuwati shaytan shi yasa kada ka taba yarda ka dogara ga wani in ba Allah ba duk wanda za ku mu'amala da shi ya zama kuna mu'amala ne ba shi ke dauke da nauyin rayuwarka ba ba shi ke dauke da nauyin rayuwar iyalinka ba don shi dan na iya zuwa ya hura shi ku bata in kuka bata kai ku sai da za ka yi ba amma in baka dogara da shi ba shi ke nan an yadda ya kawo tashi gudunmuwa cikin tafiyar addini amma ba shi ne zai tafiyar da ni ba zai tafiyar da al'amura Allah kai mun sani almuhimmu to nan Allah bai ce la tattabi'u shaytan ba don bin shaytan ga mai imani lokaci ɗaya ba zai yiwuwa ba inda ba kaddara ba amma khutuwati shaitan kadan kadan ake janka tun ka baka saba da makaruhi ba har ka saba da makaruhi tun kana yin nafila da wajibi har ka bar nafila ka koma yin wajibi shi kadai har wajibin ka rage har karshe ka watsa shine wato mataki mataki kenan kenan wannan dalilai ne da suke nuna akwai ni akwai saddu dhara'i a cikin shari'a mun ji wannan da kyau wannan duk agurguji ne nake bada su yanzu sai mu zo nukta mu ta karshe saboda lokaci ya fara doso mu meye alaƙar meye alaƙar saddu zara'i da shari'a da ilmin makasu da shari'a zara'i malamai sai suka kasa su gida uku zara'i'un yajibu sadduha zara'i ne dole a toshe su zara'i'un la yajibu sadduha akwai waɗansu zara'i shari'a bata ce a toshe su ba sai kuma zara'i'un mukhtarafun fiha waɗanda malamai suka yi sabani kenan in an kace maka akwai saddu zai a cikin shi hali nau gare shi uku akwai muttafaqun ala saddihi akwai mi akwai muttafaqun ala tarkihi akwai kuma mukhtalafun fihi shi yasa ɗaliban ilimi idan kuka ji malamai suna magana ku daina zahin kuskurantar da malamai ina ba kan mu shawara ne a matsayin mu na ɗalibai mu daina bincikar me dalilan wane da dalilai na kuskure ne ka ji magana baka san dalilan mutum baka kuskurantar da shi daga baya idan dalilan shi suka bayyana yana yiwuwa ka gane shi a kan gaskiya ko aka yana ka ce kai akan kai kuskure musamman in kana da magoya baya ka fito kai musu bayani kana fito ka ce kai kuskure sai a ce a to a shi hayaya ce kake sai shi ɗin ce ma kakka yadda ka ce kai kuskure to tun farko in baka ce yayi kuskure ka tattauna da shi da yanzu an gani in shine yayi kuskure ina iya fito ya ce wuri kaza mun faɗi abu kaza wani bawa Allah ya tunatar da mu mun yi kuskure ga gyara ko ba ka da bari ba dole sai an faɗi sunan ka ba kuma balantana a ce ka gane kuskuren malam wani kafin malam wani ilimi a'a sana yawa ka gane kuskuren mutum kuma ya bi ka ilimi so dubu don yayi karatu ya dace wuri cikin ɗari ya dace 99 ya yi kuskure ɗaya to sai ka gane kuskure ɗaya to kai in kai yi karatu kana yawa kai kuskure 80 ka samu da cewa shi to cikin kwaye yake da ilimi ya fi ka ilimi mana to ala ayyati hal sai malamai suke cewa akwai wasa'il la yajibu sadduha zara'i la yajibu sadduha misali malamai sai suka ce kamar mu dauki abinda ake ce ma wato shibka inabi ko a nan kasashen mu ce shibka gero ko dawa kowa ya san akwai wata giya wadda dan afirka ya kirkira makan shi da wahayin shi dan suranta burkutu ko ba haka nan bane da mi ake yin ta da hatsi ko to yanzu sai malami ya ce jama'a haramun ne a noma hatsi ya ce karɓar kallon mai dalilin kai ce to ana yin burkutu an gare ko to nan ba za a hankalta ma wannan ba domin wannan mafsada ba'ida wa shadda idan muka dena noman gero saboda masu yin burkutu yin wa za ta imuna to nan sai a ce mutane su nemi geronsu amma mai yin giya in yanzu zai ce in ka san giya zai yi ba za ka sai san masu muna gane wannan kenan ba komi bane sabbin zara'a yake shiga a cikin shi muna fahimtar wannan to sannan kuma akwai lokacin da mafsada ta kunu rajiha banna ita ce tafi yawa nan maslaha ita ce tafi ni tafi yawa to nan kuma sai a yi saddu saboda banna ta fi yawa giya da caca Allah ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nas sai ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ko ba ka nan bane sun zo suna tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil khamri wal maisir ai an sha'anil khamri wal maisir to kulka ce fihima a cikin sha'anin giya da caca ko caca da giya ismun kabirun akwai zunubi mai girma domin suna cikin kaba'ira kira'a ta hamza da kisa'i ismun kathirun akwai zunubi mai yawa to ba su karo da juna ba da kira'a da ta ce kabirun da ta ce wadda ta ce kathirun duk babu matsala domin da caca da kuma giya kabirun suna daga cikin manya-manyan zunubai kuma fihi ma ismun kafirun akwai mai yawa domin dan caca zunubin da caca take haifarwa a rayuwa yana da yawa zunubin da giya take haifarwa a duniya yana da yawa daga dan giya in ya sha giya har da bature da ya yarda a sha giya bai yarda a tuka mota bayan an sha giya kaga babu hankali ke kuma dan giya idan yana da salar biya wani lokaci in dai ma'aikacin gwamnati ne ba a bashi sai an kira matar shi an hudda kudin haya in bai da gida an hudda kudin abincinsu an hudda kudin kayan miya an hudda kudin wuta da ruwa sannan sauran sai a ba sakari da cizo na amma sakari ba sun ciwo kashi ba sannan ɗan giya yana iya ana shan giya a fashe butalin giya yanzu a soka ma wani giya ta kawo haka ɗan giya yana iya zuwa ya yi caca ya caci kudin kaga banda kayi yawa sannan ciki ka dibi baturi da sharri bai yarda ba wanda yake sha giya ya tuka mota amma ya yarda 'yan giya a ba su jagorancin kasashe tuka al'umma miliyoyi ya yarda a ba ɗan giya ya halaka mutane amma mutum guda ya tuka mota ya halaka kanshi ba a yarda ba kuma yi wannan shari'a ce ta baturi caca ɗan caca yana iya kaga ya cace dukiyarsa ya cace riga ya cace wando ya tura mata sai ta kawo wani kumfuli don ya cace wannan e ya cace damban da ya noma musamman bana da an kai hatsi sai da Allah ya gyara ya cace gidan shi ya cace mota an gane ko dan caca yana iya cace komi ya tozartar da iyalin shi dan buhun shinkafa da akwai ya riga ya cace to yanzu irin wannan ai zunubi da yawa akwai ciki to sai Allah ce qul fihi ma ismun kabirun ko kasirun asabanin qira'at wa manafi'u linnas sai Allah ce akwai amfani tsoron da mas'ala take wa ismuhuma akbaru min naf'ihima tunda cikin giyar nan akwai masu sayarwa su samu kuɗi da mai bada haya da wane ne da cikin caca ana samun kuɗi ana kaza sai Allah ce a'a ba wai mun jahilci wasu suna amfanuwa da wannan ba amma zunubinsu da sharrin da suke haifar ma al'umma akbaru min naf'ihima shi an mafi girma daga amfani da suke kawowa kenan tunda mafsada ta zamanto ita ce mafi girma kiran mi za a yi sai a tushe wannan bangare ba sani kuwa na fahimta ta ba to don haka kenan abinda sharrin shi ya fi alkhairinsa mi za a yi sai a haramta shi sai a yi saddun zara'a abu na ƙarshe sai alaƙa ilmul makasid bi saddun zara'a misalai zan bayar tun da lokaci ya maso a guguje dama lokacin ma'awa ɗaya ne misali na farko allah da kanshi ne ya faɗa zagin gumaka halatta ne ko haram zagin gumki idan aka zagi gumki aka ce gumki ce Allah ya tsine masa albarka halatta ne ko haram eh kuma ne amsa wani ya ce halatta wani ya ce haram eh zagin gumaka abin da ke halatta don gunki shirka ake yi da shi amma idan zagin gumki zai sa a zage Allah to haramun ba ni da cewa ba ba ni da faɗa ba Allah ne ya faɗa a cikin suratul an'am wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allaha adwan bighairi ilm ko uduwan bighairi ilm a qira'ati yaqub kenan in kuka san in kuka zage allolinsu za su zage Allah to sai ni kada ku zage allolin nasu fil asl a cikin asali ina fata ana fahimta ta zagin gumakansu mine ne ya halatta amma inda zagin allolinsu zai za a zage Allah kenan zai kawo mafsada mafi girma daga alkhairin da ake bukata sai a toshe wannan kafar a toshe wannan kofar malamai suka bada misali na biyu idan aka yi yaƙi sai aka kama musulmi matsayin ribabbin yaƙi an gane ku matsayin ribabbin yaƙi ai halatta ne mu'amso musulmi idan an kama su a fagen yaƙi fida'ul asra ake kiran shi ko ba karan bane shari'a ta yadda da shi to amma sai kafin suka ce mun a mu ba za mu ba ku ba waɗannan fursuna sai kun ba mu nau'i na makami kaza da makami kaza misali a ce muna da makamin nukiliya sai kafirai su kuma su da makamin nukiliya sun kama mu mutane sai sun kace mu ba su makamin nukiliya biyar sai su ba mu fursunan mu za mu ba su ko ba za mu ba su ba ba za a ba su kun sa abin da ya sa karɓo ƴan uwan mu halatta ne amma in muka ba su makamin nukiliya idan suka halbo shi har waɗanda muka amsa duk za a yi muna zama guda
wanda suka auso da wanda aka auso so duk za su za a tashi aiki ban sani ko muna fahimta ba ko ko suka ce a'a yanzu ba za mu ba ku mutanen ku ba sai kun ba mu biliyan biyar to idan muka ba su biliyan biyar tana yiwa mu shiga cikin yunwa to ba za a ba su ba sai a bari waɗancan mutane su hallaka su saboda kada al'umma ta shiga mi ta shiga cikin yunwa me yasa aka yi wannan saboda mi saboda maslaha ta wato abin nan idan muka duba kuma duk abin da ya kasance idan aka yi shi zai kai ga abkawa cikin haramun to sai a haramta shi misali na ƙarshe zan bayar saboda lokaci ya tafi mutum ne yake son ya aure mace an gane ku? yana son ya aure mace waɗannan matan guda biyu suna kama da juna ƙwarai da gaske gudan kuma kanwarsa ce gudan kuma ba kanwarsa ba ce sai aka zo bincike sai aka rasa cikinsu wacce ce kanwarta bayan kuma ya kai mata sadaki to yanzu sai aka rasa shin wannan ce kanwarsa ko ko wannan ce ba yawarsa ba za a daura aure ko za a daura aure ba ba za a daura aure ba faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi dan bare in baka misali ka gani butalin ruwa butali na ruwa kasan butalin ruwa aiko sai aka ɗauko shi aka aji aka zubi cikin kwano sai aka ɗauko butali na wuski wata giya da aka ce ma wuski sai aka zuba a sha ko ka a sha abinda muka faɗa ya zama tori ne Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shek da zakallahu khair ina ga mata sun kara ma lokaci ko kuma kasa a abin da yasa akwai zancin mu shirya kun guje karatu awa da aka tsara saboda ko sun san gaba eh muna fatar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi amin kuma Allah ya sa wannan darasi da muka dauka da amfani mu da muke nan da wanda ma suke bibiya ta kafafen yada bayanai ganin cewa lokacin takaitacce ne za mu daktaru lokaci ya kware kuma baka son su kalmar ko ya kamata a su
حياكم الله عندكم شيء من التعليق على الشباب مهم جدا تفضلوا ko da kalmar ta ne ايوه تفضل تفضل akwai wanda da su gidan rabiyu sun sa su a